بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na litinin goma ga watan rabi'in al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara inda muka tsaya daidai kan aya ta 149 tafaddal malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل
ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نعم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah maɗaukacin sarki ya ce wa min haithu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ya ma'aikin Allah wa min haithu kharajta daga duk inda ka fito fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ka karkatar da fuskarka kana mai fuskantar masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba a duk inda kuka samu kanku daga duk inda kuke idan za ku yin sallah to ku fuskantar da fuskarku zuwa ga masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba wa innahu lal haqqu min rabbik lalle karkatar da fuskarka da zaka yi daga barin dibin Baitul Maqdis zuwa dubin daki mai alfarma shine dakin Ka'aba wannan shine gaskiya daga ubangijinka Allah madaukakin sarki wama Allahu bighafilin amma ta'malun kuma Allah madaukakin sarki bai kasance ba mai gafala ko mai rabkana dangane da abin da ku kuke aikatawa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ya dada ce ma annabinsa daga duk inda kuka fito a duk inda za ku a duk inda kuka samu kanku a kai fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ka karkatar da fuskarka kana mai fuskantar ɗaki mai alfarma shi ne ɗakin ka wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shatar a duk kuma inda kuke to ku fuskantar da fuskar ku a daidai ɗakin ka'aba li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum dan kare kasance mutane sana da hujja akan illa alladhina zalamu minhum sai fa wanda suka kasance masu azzalumci daga cikin su daga cikin su kenan kenan su waɗannan ba za su kasance ba ba za su gushe ba suna masu faɗa muku cewa yanzu gashi nan kun dawo kuna dibin ɗakin ka'aba tunda ana nufin kafaran makka annabi na dibin ɗakin baitul maqdis lokacin da yake yin sallah kafin a karkatar da shi daga barin dubin ɗakin baitul maqdis zuwa dibin ɗakin haram shine Ka'aba to lokacin da annabi aka ce ya dubi ɗakin Ka'aba yayin da za ya sallolin shi sai mushrikan larabawa suka dinga cewa ƙurayshawa kenan ai gashi yanzu ya dawo yana dubin alƙiblan wanda hakan yana nuna zai zo ya bi addinin mu har yanzu shine illal ladina zalamu minhum sai fa wanda suka zalunci kansu daga cikin su su ba za su daina faɗa muku ababen da ba su dace Allah ya ce fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na ni kada Allah madaukakin sarki wali utimma ni'mati alaikum kuma zan cike muku ni'imata a gare ku wala'allakum tahtadun kuma tabbata za ku kasance daga cikin wanda suka shirya idan kuka kiyaye kenan ina fatan mun gane kada ku shurare zargin mai zargi ku ji tsoron Allah shi kadai ku kiyaye dokokinsa kada ku ji tsoron mutane kar ku gabatar da jin tsoron abinda mutane za su faɗa muku akan jin tsoron Allah da bin dokokin Allah madaukakin sarki idan kuka yi hakan Allah zai cike muku ni'imarsa akan bi ma'ana zai cike muku sauran hukumce-hukumce na shari'ar musulunci wasu malaman suka ce zai cike muku da ni'imarsa shine ya sanya ku gidan aljanna a gobe alkiyama ina fata mun gane sai Allah ya ce كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka tura fikum a cikinku rasulan manzo na musamman minkum wanda daga gare ku ne ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatlu alaikum ayatina wannan manzon namu yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga barin dattin kafirci zuwa ga ta Allah madaukakin sarki daga barin dattin shirka zuwa ga ta Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai wa yuallimukumul kitab sannan yana sanar da ku littafi shine alqur'ani mai girma wal hikma kuma sannan yana sanar da ku da al hikma malamai suka ce alhikma a daidai wannan wurin ana nihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sunnoninsa ya sanar da ku littafi sannan kuma ya sanar da ku alhikmata shine sunnoninsa sallallahu alaihi wa sallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sannan annabi ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ba ku kasance ba kun san shi ya sanar da ku wannan abu fadhkuruni dan haka ku ambace ni azkurukum ni ma zan ambace ku qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace a daidai ma'anin wannan aya uzkuruni bi ta'ati ku tuna ni ta hanyar yi mini da'a da biyayya yawan salloli nafilfili na sallah kiyaye azumin ramadan da yin nafilfilin sa na azumma kiyaye aikin haji da yin umara da dangin ayyukan alkhairi gaba daya sawa'un ayyukan gaɓoɓi ne ko ko ayyukan da suka shafi zuciya na ƙudiri mai kyau kyakkyawa ko ko ayyukan da suka shafi halshe na ambatan Allah da zikiri irin alƙurƙaratun alƙur'ani mai girma irin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran azkar da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku ambace ni ta hanyar yi mini da'a azkurkum bi dhammi maghfirati ni kuma zan tana ku ta hanyar muku gafara ta hanyar yaye muku kurakuranku da kuma yaye muku duk abin da kuka aikata daga cikin laifukan da su dace wa fi riwaya a cikin wata riwaya ma azkurukum bi rahmati ni kuma zan tuna ku ta hanyar yi muku jin kai ta hanyar yi muku jin kai da yin rahama kenan matukar kana daga cikin mutanen da suke yawan tuna Allah yawan da'a ga Allah yawan biyayya ga Allah kiyaye dokokin Allah tsayawa a inda aka ce ka tsaya nisanta abin da aka ce ka bari to ba za ka bushe ba Allah na tuna ka a duk lokacin da ka samu kanka cikin matsala cikin tsanani cikin kunci Allah nan da baka mantawa shi ma ba zai manta da kai zai ka maka agaji zai ka maka dauki zai ka maka tallafi a yayin da kake bukatar tallafi a yayin da kake bukatar ceto da rahama Allah madaukakin sarki Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi sai dai lafazin na Imam al-Bukhari ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا daga abu huraira yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake Allah maɗaukakin sarki yace hadisul qudsi kenan ko Allah maɗaukakin sarki yace ana inda zanna abdi bi ni ina nan a daidai inda bawana yake zatona kana zaton alkhairi ga Allah zaka samu alkhairi kana zaton mafita cikin abin da ka samu kanka na kunci za ka samu mafita kana zaton alkhairi ne za ka samu to za ka samu alkhairi shi yasa a koda yaushe a kullum ku kyautata mu Allah zato kar kana za ka fara yin abu ka ce ina na ga wani ai yana fara yin sa ya kare na ga wani da ya je wuri kaza bai samu alkhairi ba kai kullum baka sa komi a ranka sai sharri da faduwa a'a saran zaka samu alkhairi saran za ka kuɓuta saran za ka samu mafita to Allah na nan a inda kake zaton shi shi ne ana inda zanna abdibi wa ana ma'ahu idza zakara wannan shine muhallu shahid a cikin hadisi kuma ni Allah madaukakin sarki ma'ahu ina tare da bawana idza zakarani idan ya ambace ni ina tarayya ina tare da shi tarayya ta taimako tarayya ta tallafi tarayya ta jinkai da rahama idan za ka tuna Allah kana yawan ambatansa to Allah ma zai ji kanka ya rahamce ka Allah zai kasance tare da kai ta hanyar baka taimako da tallafi fa in zakara ne fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan bawana ya ambace ni a zuciyarsa zan ambace shi a zuciyata wa in zakara ne fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu idan ya ambace ni a cikin taron al'umma ko taron mutane ni ma Allah zan ambace shi a cikin dandazon taron da ya fi alkhairi sama da taron da ya ambace ni a wurin wa in taqarraba ilayya shibran idan ya kusance ni da ɗani ɗaya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi da zira'i ɗaya imana duk lokacin da kake yin aiki na ɗa'a na bauta domin neman kusanci da Allah Allah zai kusanto a wurinka sama da yadda kake neman kusanci a wurin shi ina fata mun gane wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a idan ya nemi kusanci na ta hanyar zira'i daya ni kuma tan zan nemi kusanci shi ta hanyar ba'i gaba guda ken wa in atani yamshi idan ya zo mini yana mai tafiya ataituhu harwalata ni kuma zan zo masa da sauri ken kenan ka kula da Allah ka kiyaye dokokinsa ka dinga yawan ambatansa za ka samu kusancin Allah a gare ka ta hanyar samun tallafinsa da ɗaukinsa da kuma yayi maka duk abin da ke damunka ina fata mun gane shi ne fadkuruni azkurkum ko yawa ku yawaita ambatona ta hanyar yi mana da'a azkurkum ne ma zan ambace ku ta hanyar gafarta muku zunubanku da kuma ku jin kai da rahama washkuru li wala takfurun sannan ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini ku gode man ni'imomin da nayi akan kada ku kafirce man ni'imomin da Allah yi a gare ku dan ma'ana ash-shukru shine ma'rifatul ihsan ma'rifatul ihsan wa tahadduth bihi sanin kyautatawa da ambatan wannan kyautatawa kasancewa Allah ya kyautata maka ya maka ni'ima ya baka baiwa ta lafiya ya baka arziki ya baka kwanciyar hankali ya mallaka maka baiwa da ni'imomi daban-daban ka san hakan kuma ka ambaci hakan da harshen ka ce Allah ya mana kasa wanda mafhumin ash-shukr shine nutqul 'abd bil lisani wa iqrarun bil qalbi bi in'amir rabbi subhanahu wa ta'ala bawa yayi firici da harshen sa ya tabbatar da zuciyarsa da cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi masa baiwa da ni'imomi daban-daban tare da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar masa ɗa'a da bauta wannan shi ne a shukur ina fatan mun gane Allah ya maka dukiya godiyar Allah a cikin dukiyar da Allah ya baka ka ciyar da ita sabke haƙƙin da Allah ya ɗora maka na dukiyarka ba da zakka kyautata ihsani taimakama marashe taimakama masu rauni taimakama marayu mafautocin da guzurinsa ya yanke koda mai hali ne a garinsa taimaka masa ka rika yawan aikin alkhairi a cikin dukiyarka shine gode ma Allah a cikin ni'ima ta dukiya ina fata mun gane ba wai kawai shikenan ba Allah ya baka dukiya ka rike kam ka hana ma kowa ka ki kyautatawa ka ce alhamdulillah a'a aiki zaka yi da wannan dukiya ta hanyar sarrafa ta ta fuskokin dangogin aikin alkhairi masu yawa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ina fata mun gane kenan Allah ya maka ni'ima ta dukiya godiya akan wannan ni'ima sarrafa Allah ya baka ni'ima ta lafiya yi kokari ka bauta ma Allah da wannan damar da ya baka ta lafiya Allah ya baka ni'ima ta mulki sarrafa mulkin nan naka ta hanyar yi ma Allah da'a da biyayya kar kai zalunci kar kai ha'inci kar ka so wani ka bashi gaskiya akan wanda bai da gas akan baya da gaskiya saboda kusancin shi a wurinka ko kuma aminin ka ne ko kuma masoyinka ne da makamantan haka dai yadda kake kiyayya da mutum baka son sa in zaka hukunci akan sa adalci akan sa ba shi gaske shi matuƙaƙi shi ke da gaskiya kenan kai hukumci da adalci idan Allah ya baka hukumci ko jagoranci tausaya ma na ƙasanka kyautata ka da su yi musu aikin alheri mai yawa ina fata mun gane imamu ahmad ya fitar da hadisi fi zawaidil musnad kai abdullahi bin ahmad ya fitar da hadisi a cikin zawaidul musnad da sanadi mai kyau anan nu'man bin bashir qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زان الله تيرا da aminci Allah subhanahu a gare shi yace man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathir duk wanda bai gode ma kadan da aka basa to ba zai gode ba mai yawa ina fata mun gane kadan daga cikin abin da Allah ya baka na arziki sarrafa kai aikin alkhairi so da dama daga cikin mutane ba sa tunanin za su yi aikin alkhairi suna ganin cewa lokaci bai yi ba sai an tara miliyika sai an samu kuɗin da ci ba zai iya ƙare su ba a wannan lokaci yake tunanin zai aiki alkhairi a kai cikin kaɗan da Allah baya yin ka a cikin kaɗan shi ke nuna in ka samu da yawan za ka yi kuma ka lullun ka yi ina fata mun gane man lam yashkur alqalil lam yashkur alkathir wa lam wa man lam yashkur nas lam yashkur Allah wanda bai gode ma mutane to ba zai gode ma Allah madaukakin sarki ba والتحدث بنعمة الله شكر wannan shine muhallin shayar yan zance an bato akan ni'imar da Allah yayi shukurun godiya ne wa tarkuha barin haka kufurun kafirce mana ni'imar Allah ina fata mun gane kullun da an tambaye ka waya lamarin kai lamarin nan sai a hankali lamarin nan ba kyau alal aqalli ka ce alhamdulillah karamci dan da dama daga cikin masu wannan mu'amalar zaka ga baka iya gane lokacin da ya samu da lokacin da bai samu kullun shi dai sai a hankali wani ya harkokin wallahi sai a hankali ya harkokin kullun sai a hankali babu ranar da zai ce alhamdulillah a wannan karan zuwan mu daji fa mun ci sa'a mun tono wani kunku na zinariya mun samu arziki mai yawa ba zai faɗa ba saboda yana jin tsoron idan ya faɗa akwai wanda za su neman ya tallafa musu ko ya taimaka musu daga cikin dangi ko makusata shi dai kullum sai dai ba su labarin taɓewa da asara da aka samu wallahi fatagga da muka yi an samu asara mun yi kaza mun yi kaza an tare mu an yi kaza amma idan ya samu ba mai samun labarin cewa ya samu ba zai ambaci cewa ya samu alheri wa tarkuha barin ambatan ni'imar da Allah ya yi akan ka kufurun kafirce ma ni'imar Allah ce wal jama'atu a kasance jama'a rahama jinƙa ne da rahama walfurkatu azab kuma rarrabewa da rarrabuwa azaba ce haka hadisi ya zo a cikin musnad da kuma sunanun nasa'i an walid ibn abil ahwas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza ataka Allahu malan faltura atharu ni'matillahi alayka wa karamatihi faltura atharu ni'matillahi alayka wa karamati idan Allah ya baka dukiya ya mallaka maka kuɗi sawa'un dukiya ta kuɗi gari ce ko ya baka kadarori masu yawa wanda dukansu dai dukiya ne ko dabbobi da makamantansu to a ga alaman ni'imar Allah a jikinka da karamar Allah ina fata mun gani kar ka kasance daga cikin mutanen da Allah ya maka ni'ima amma baka da bambanci da wanda baya da tufafinka babu kyawu takalminka babu kyawu babu kwanciyar hankali a gare ka ya kamata a ce ka hau mota mai kyau amma kan ba shi kake yawo ya kamata a ce kana da gida ka yalwata ma kanka da iyalinka amma ka samu wani gidan da bai dace da abin da Allah ya mallaka maka na dukiya dan asalin hadisin wani mutum ne annabi ya gansa da kaya wanda ba su dace da shi ba ya kiro sai ce shin ba ka da dukiya ne sai ce yana da dukiya sosai Allah ba sa dukiya ta dabbobi da makamanta ya ce to dan mi ba za ka canza kayan ka ba kai kaya masu kyau dan mi ba za ka yi haka yau nawa ne daga cikin bayan Allah saboda tsananin rabuwa ba zai yi kama da masu hali ba sai dai kullun yana kama da talakawa dan kar ya taimaka ma marasa wani adafinsa kenan kaga ku wannan dukiya wata amfani da shi ya kamata idan ka samu dukiya kai sadaka daga cikin ka gina ayyukan alkhairi wanda za su zame maka matsayin sadaka jariya idan ka mutu ladan ya tarda sannan ka ci mai kyau ka sha mai kyau matsugunni mai kyau ka yalwata ma iyalinka daga cikin dukiyar da Allah ya baka abin nan da ka ci kai sadaka da shi shine za shine rabanka a cikin dukiyarka wanda ka ci da wanda kai sadaka ci wanda za ka baro ba ka da sauran komi a cikin shi na magada ne kuma a kan abin da ka baro Allah zai maka hisabi don mi ba za ka mori da dukiyar ka ba ya zai hana Allah da taddam yana yana da kyau ka gode ma Allah a cikin ni'imar da Allah ya baka ta hanya a ganka ta tas da kyawu idan kana da dukiya ina fatan mun gane shine washkuruli wala takfurun ku gode mini kada ku kafirce mana akan ni'imomin da na muku sai Allah ya ce
ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوان da kuka yi imani da Allah kuka yarda da shi ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ta hanyar da'a da bauta ga Allah bis salati ta hanyar sallah wasta'inu bis sabri ku nemi taimako ta hanyar yin da'a ga Allah bis sabri da haƙuri wasala da kuma yin sallah inna allaha ma'as sabirin lalle Allah madaukakin sarki tabbat yana tare da masu hakuri kenan imam rabi'i yace ista'inu bis sabri was sala ai ista'inu bis sabri was salati ala mardatillah ku nemi taimako ta hanyar yin hakuri da yin sallah akan neman yarda Allah madaukakin sarki wa alamu annaha aunun ala ta'atillah ku sani cewa ita sallah taimako ne na musamman akan da'a ga Allah maɗaukakin sarki kenan ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin salloli da yawanta yin salloli hakan zai sa ku sami yarda Allah maɗaukakin sarki da yin haƙuri da yin sallah ababe ne da suke taimaka ma bawa ta hanyar ya sami yarda Allah maɗaukakin sarki imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu abu dawud daga hadisin huzaifa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kana idza hazabahu amrun salla ya kasance idan akwai wani abin da ke damun sa ko yake takura masa salla sai ya tashi salla kaga salla tana taimaka ma bawo salla tana sa mutum ya sami yarda Allah maɗaukakin sarki haka hadisi ya zo a cikin sahihi muslim min hadith suhaib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ajaban li amril mu'min yi mamaki dangane da al'amarin mai imani inna amrahu kullahu lahu khair dukkan al'amarin mai imani gaba ɗayansa a gare sa khairun alkhairin wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min babu wani ɗaya daga cikin bayu da zai samu hakan sai mai imani in asabathu sarra a shakar idan abin farin ciki da murna ya same shi shakara sai gode ma Allah fa kana khairan la sai hakan ya kasance alkhairi ne a gare shi wa in asabathu darra asaba idan abin damuwa da takura da tashin hankali ya same sa sabara sai hakuri fa kana khairan la hakan sai ya zamanto shine alkhairi a gare shi kaga al'amarin mumuni gaba ɗayansa alkhairi yayin da ya samu kansa cikin yalwa da jin daɗi da fatahi da buɗi hakan sai zamanto alkhairi ne a gare sa saboda zai gode ma Allah akan wannan ni'imar da ya masa hakan kuma zai sa Allah ya ba sa lada ya daɗa kusanto shi a wurin shi idan ko ya samu kansa a cikin fitina jarrabawa ce cikin dukiya ko iyali ko makamantansu hakan sai ya sa yayi haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi da shi na kaddara ya yi haƙuri a kan ɗa'ar Allah ya yi haƙuri a kan saɓa ma Allah ba zai yi ba sannan ya yi haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara mashi na tashin hankali da musiba sai ya yi haƙuri hakan kuma sai ya zama to alkhairi a gare shi babu wani wanda zai samu haka in ji manzon Allah sai mutanen da yake yana da imani hakan za mu gano ashe sallah tana da muhimmanci kiyaye ta da saninta da kuma yin ta a cikin jama'a a masallaci a bayan lima salloli guda biyar a yin duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka same su a cikin jama'a balle ma sallar asuba da kuma sallar la'asa sallar asuba da sallar la'asa don su ne suke da yauni daga cikin salloli ina fatan mun gane balle sallar asuba yinta a lokacin sanyi ka tashi ana tsananin sanyi in wanka ya kama ka kai wanka in alwala za ka yi alwala ka yi ƙoƙari ka raski jama'a a cikin masallaci a sallace ka dai ina fata mun gane kenan dai ka kiyaye sallolinka duka na yini kana ƙoƙarin yin su a cikin jama'a matuƙan wani uzuri na shari'a bai gito maka ba wanda ba zai baka damar yin su a cikin masallaci cikin jama'a ina fata mun gane hakan shine kiyaye sallah to kiyaye sallah zai taimaka maka wurin yin da'a ga Allah shi yasa yana da wahala duk mutumin da ke kiyaye sallah akan ka'idodinta yana yin ta bisa ga fuskar da aka neme shi yayi ta kamar yadda ta zo a harshen manzon Allah da kuma a aikace daga manzon Allah to yana da wahala kaga wannan mutum ya kasa yin da'a ga Allah cikin sauran ayyuka duk wanda ya kiyaye sallah ya ba da lokacin shi wurin yin ta a cikin lokutan ta gaba ɗaya bayan lima a cikin masallaci tare da jama'a yana da wahala kaga ya kasa yin sauran ɗa'o'in sai Allah ya yassare masa Allah ya buɗe masa sauran ayyukan alkhairi ma ba za su ba sa wahala shine ista'inu bis sabri was sala sannan haƙuri ma haka idan ka sufanta da haƙuri shi ma zai taimaka maka wurin samun yarda Allah zai taimaka maka wurin yin da'a ga Allah madaukakin sarki sau da haƙuri ya kasu kashi uku na farko yin haƙuri akan duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta maka na zunubai da laifuffuka yi ƙoƙarin kakka kusance su sanin kowa ne a ɗabi'ance zuciya tana son saɓo ko zuciya tana son ba daidai ba kai duk abin da aka ce ma mutum kar yayi yana son yayi shi ina fatan mun gane to sai ka haƙurar da zuciyarka ka danne ta duk da ran kana so ka hana kanka saboda Allah baya su ina fatan mun gane duk abin da yake sabo ne kiɗe-kiɗe ne raye-raye ne samun dukiya ce ta hanyar haramun saba ma Allah ne da makamantansu yi ƙoƙari ka taushe zuciyarka ka hankurtar da ita karka aikata wannan aiki kaso na farko daga cikin kasan haƙuri kenan kaso na biyu sannan yin haƙuri a wurin ɗa'ar Allah sai ka yi haƙuri yin salloli guda biyar a yini a masallaci bayan liman sai ka yi haƙuri ka dage ka jajirce in ba haka ba akwai ababe da dama da kan iya kawar da kai daga barin hararta sallah a masallaci tare da ni harakar rayuwar duniya harakar dukiya harakar kai kawo harakar kasuwanci wasu abubuwan da za su iya shagaltar da kai in ba ka hankurtar da kai kanka ba ka bar su to ba za ka iya zuwa ka samu sallolin nan biyar ba a cikin sallah a cikin masallaci sai ka dage ka ba zuciyarka haƙuri wurin aikata da'ar Allah karatun alkur'ani mai girma tun idan ka zo kana jin zuciyarka kamar ba za ta iya ba sai ka hankurtar da kanka ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata hakan zai sa ta dawwama ta gane ta riƙe kaga kana ta yi kullum kamar da kake a salloli duk da'ad da kake so ka dawwama kana yin ta to sai ka hankurci zuciyarka ka lallashe ta ka daure wurin aikata wannan da'a ina fata mun gane saboda ita zuciya kamar yaro karmi ne da ake shayar da shi nono idan ana son a raba yaro da nono sai an dage an rike sa yana so a hana masa ya sha har ya haƙura ya bari to haka zuciya take ba ta so ka cilasta ta ba ta so ka takura mata har ta kai ta yarda sai kaga abin yayi sauki a gare kenan kai haƙuri wurin da'a ga Allah madaukakin sarki sannan kai haƙuri akan musibu da bala'u wanda Allah ya kaddara za su same ka na rayuwa na rashin jin daɗi Allah ya kaddara maka wata musiba da bata da daɗi sawa'un cikin rai ne cikin dukiya ne cikin lafiya ne da makamantansu sai ka yi haƙuri a kan abin da Allah ya kaddara maka ce wannan abin haka Allah ya tsara haka Allah ya so Allah ya baddala mana da mafi alkhairi da shi ina fata mun gane sai Allah ya ce
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون kafin wannan aya Allah madaukakin sarki yace inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri wace irin tarayya kenan tarayya ta taimakonsa tarayya ta tallafa masa tarayya ta tabbatar da shi akan digadigansa a duk abin da ya same su hadisi ya zo a cikin sahihi muslim hadisin abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man yasta'fif yu'iffuhu Allah man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk wanda ya kame daga barin roƙon mutane yayi haƙuri yu'iffuhu Allah sai Allah ya wadatar da shi ina fata mun gane ka kame kai hakuri ka nisanci abin da bai dace ba sai Allah ya kamar da kai ya baka damar yin hakan ya yassare maka wa man yastaghni yughnihi Allah wanda kuma ya wadatu da Allah madaukakin sarki sai Allah ya wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah duk wanda ya koya ma kansa hakuri ya tirsasa kansa akan yin haƙuri yusabbiruhu Allah Allah zai ba su haƙuri da dangana ina fata mun gane ya yalwata masa subhanahu wataala wa ma u'tiya ahadun ata'an khaira khairan wa awsa'a min as-sabr da dai ba a taba ba wani bawa ba wata kyauta mai girma mafi alkhairi da yalwa sama da a ba su haƙuri haƙuri yana daga cikin mafi girman alkhairi da bawa zai samu ina fata mun gane sai Allah madaukakin sarki ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada kuna masu fada kuna cewa game da wanda aka kashe wurin tafarkin Allah amwatun matattu ne bal ba haka bane ba ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne inda rabbihim a wurin ubangijin su yurzaqun ko bal ahya'un walakin la tash'urun bal ba haka bane ba ahya'un rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku buku sani wannan aya ta sabko ne domin bayyana falala da girma da daraja ta mutanen da suka fata yin jihadi fi sabilillah mutanen da suka sadaukar da kudinsu da lokacinsu da rayuwarsu ta kare wurin daga tafarkin la ilaha illallah wanda suka muturun jihadi kenan Allah ce kada ku ce game da wanda aka kashe a wurin jihadi wurin daga kalmar Allah wurin yin aikin alkhairi ku ce amwatun matattu ne bal ba matattu bane suna raye rayuwa ta barzakhiyya ina fata mun gane irin rayuwa ta albarzakh ba wai sun mutu bane ba shikenan a'a Allah yana ba su wata rayuwa ingantatta mai kyau rayuwa ta barzakh shine bal ahya'un walakin la tashkurun ko sai dai ku ba ku sani ba saboda ba ku da labarinsu sun riga sun tafi sun riga sun mutu a ganinku amma Allah ya rayar da su rayuwa mai kyau a barzau ina fata mu gane kyakkyawar rayuwa ingantatta ke shi yasa Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad da Abu Dawud fi Sunan bi sanadin sahih da sanadi mai kyau min hadisi Abdullah bin Abbas daga hadisi Abdullah dan Abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace lamma usiba ikhwanukum bi uhud ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharul janna lokacin da aka kashe ƴan uwanku a yakin Uhud kenan musulmin da suka yi shahada aka kashe su a lokacin da aka yi gumurzu na yakin Uhud ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tairin khudrin sai Allah ya sanya rayukansu a cikin cikin wani tsuntsu khudrin tsanwashar taridu anhar aljanna wannan tsuntsayen sukan je a cikin koraman da ke cikin gidan aljanna ta akulu min thimariha kuma suna ci daga cikin kayan marmari na gidan aljanna kaga Allah ya karrama su sai ya sanya rayukansu a cikin cikin wani tsuntsu wanda yake yawo a cikin koramu na cikin gidan aljanna yana sha sannan kuma yana ci daga cikin kayan marmari na gidan aljanna wa ta'awi ila qanadila min zahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh sannan wannan tsuntsayen daga ƙarshe za su kuma a cikin wani ɗan gidajensu da aka yi na zinariya da suke rataye a inuwa al'arshi haka Allah zai karrama wanda suka mutu a fili na jihadi wanda suka mutu wurin daga kalmar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نعم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعم.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wala nabluwannakum tabbat zamu jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro wal-ju' da kuma yunwa wa naqsin min al-amwal sannan da samun tawaya na daga dukiyoyi wal'anfusi da rayuka wasamarat da kayan marmari da kukan samu lokacin da kuka yi noma wa bashir sabirin sai dai ka baiwa masu haƙuri albusha Allah zai jarrabe ku Allah ba zai bar ku haka ba matuƙaƙunci kun imani da shi tabbat zai jarrabe ku domin a tantance masu imanin gaske da wanda ba su da imani na gaske don haka zai jarrabe ku shi yasa imamun raghib ya ce هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها wannan aya ta tattara dukkanin jarrabobin duniya gaba ɗayansu ina fata mun gane shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa kamar da yazo a cikin suratul Muhammad wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum Allah zai jarrabe ku zai jarrabe ku a cikin dukiyoyinku zai jarrabe ku da tsoro ku samu kanku cikin tashin hankali da firgici ina fatan mun gane ya sa ku samu tsoron makiyanku da masu muku adawa sannan ya jarrabe ku da wani abu na yunwa ku samu karamcin amfanin gona kenan zai jarrabe ku da fari a samu karamcin ruwan sama idan aka samu karamcin ruwan sama kaga ƙasa za ta kekeshe ta bushe ba za ku samu amfanin gona ba sannan Allah zai jarrabe ku wa naqsin min al-amwal zai jarrabe ku ta hanyar samun tawaya da rage a cikin dukiyoyinku ina fata mun gane a sace dukiyarka gobara ta kama dukiyarka yan fashi su tare su kwace dukiyarka ka so wani abu ya lalace kai asara a cikin dukiyarka haka Allah zai jarrabe ku cikin rayukanku ya karbe maka masoyinka sawa'un mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ya karbe maka ƴaƴanka wanda kake so makusanta a zuciyarka ya karbe maka wani abokinka da kake ji da shi kuna kyakkyawan mu'amala tsakankanin ku da shi ya karbe maka matarka da kake so daga cikin matayenka Allah zai jarrabe ku a cikin rayukan ya dinga karkashe wani bangare daga cikin ku haka wa samarat Allah zai jarrabe ku ta hanyar samun karamcin ababen marmari wanga lokaci ne da ya kamata a samu banana ko a samu mangwaro sai a rasa hakan sai ta daga ta yi tsada ta yadda ba kowa zai iya saye ba ya jarrabe ku lokacin da ya kamata ku samu lemu ko mangwaro ko makamantansu sai a samu kaɗan ta yadda ba zai wadace ku ba idan ko ya yi karamci sai ya yi tsada ta yadda ba kowa zai iya ni'imtuwa da wannan ni'imar kenan Allah zai jarrabe ku a cikin haka to amma ba ba wanda zai ci jarrabawa ya zamanto ya samu kusancin Allah madaukakin sarki ya kasance imanin shi da gaske ne sai wanda yayi hakuri sai ce sa ya ce wa bashir sabirin kai albishir ga wanda za su yi hakuri yayin da musiba da tashin hankali ya same su su wane ne waɗanda za a ba su albishir masu hakuri su ne alladhina idza asabatuhum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su musiba jarrabawa kenan cikin dukiya cikin rai cikin ababen marmari tsoro da makamantansu idan haka ya same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya sai kaji sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu na Allah ne kuma zuwa gare shi ne zamu koma Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an ummi salama daga ummu salama qalat tace atani abu salama yawman abu salama wata ran ya zo wuri na mijinta ne ummu salama mata abu salama ya zo wurinta a wata rana min indi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fito daga wurin manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi fa qala sai ya ce laqad sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qawlan surirtu bih yace mata haƙiƙan na shurara na ji daga manzan Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi wani zancen da ya faranta min na ji daɗin shi yana gaya ma matarsa ƙala sai ce da ita la yusibu ahadan min almuslimina musibatun fayastarji'a inda musibatihi thumma yaqulu allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa fu'ila dhalika bi sai ce da ita abinda na ji wurin manzon Allah shine wanda ya faranta mini rai annabi ya ce da ɗaya ba wani daga cikin musulmi da musiba za ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daidai lokacin da musibar ta same shi sannan ya dada cewa Allahumma ajurni fi musibat ya Allah ka bani lada akan musibar da ta shafe ni wa khaluf li khairan minha ka masanya mani da mafi alkhairi dangane da abin da ya same ni na musiba illa fu'ila zalika be sai Allah yayi hakan da shi Allah ya bashi lada akan musibarsa sannan ya masanya masa da mafi alkhairin abin da yayi asara sai yake ga matar shi abin da annabi ya ce kuma abin ya faranta masa rai qalat ummu salama sai ummu salama ta ce fa hafiztu zalika minhu sai na kiyaye wannan labarin da ya bani daga manzon Allah falamma tuwfi abu salama lokacin da abu salama ya rasu shi mijin nata kenan istarja'atu sai ta ce sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine shine istarja'atu wa qultu sannan nace allahumma ajurni fi musibati fi musibati wa khluq li khayran minha ya allah ka bani lada a cikin musibar da ta shafe ni tarshin mijina abu salama sannan ka masanya mini da mafi alkhairin abinda na rasa shine mijinta ثم رجعت إلى نفسي سي أم سلمة تتشي سندنغا تناني أتشكرين فقلت سينتشي من أين لي خير من أبي سلمة ina ne za mu sa- za ni samu wani mutum mafi alkhairi sama da abu salama a cikin ranta tana cewa to ina za ta samu miji mai alkhairi sama da mijin da ta rasa falamman qad- falamman qadat iddati lokacin da na kammala al'adata na ida iddata kenan ta mutuwan mijina da yayi wata hudu da kwana goma ko ista'adhana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana abdu adbu ihaban li sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mini dan aike yana neman izini na a wannan lokacin tace ina jime wata fata ta fa ghasaltu yadayya sai na wanke hannuna min alqaradi daga wannan bagaruwar fa khatabani ila nafsi ko fa khatabani ila nafsi ewa sai annabi ya nemi aure na karshe annabi ya aure ta kaga a ranta tana cewa ina za ta samu mutum mafi alkhairi sama da mutumin da ta rasa ita dai ta yi addu'a ta bi umarnin manzon Allah musiba ta shafe ta na rashin miji da ta samu masoyinta tana san shi tana kamar shi Allah ya karɓi rayuwar shi tace sai ta tuna wannan labarin da ya bata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta shafa ɗayan ku yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha tace sai na faɗi haka amma duk da haka sai na dinga cewa a raina ina zan samu wani mutum miji sama da Abu Salama wanda yake sa alkhairi karshe sai annabi ya aure ta kaga ta samu mafi alkhairi linkin balinki sama da Abu Salman shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa idan musiba ta shafe ka cikin dukiyarka ne cikin ƴaƴanka ne da rayuka cikin ababen da ya shafi rayuwarka ne ka samu abin da bai maka ba baka ji daɗin sa ba abin da ya kamata ka yi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha sai Allah ya baka lada akan wannan musibar da ta shafe ka sai ya baddala maka da mafi alkhairi sama da abin da ka rasa ina fatan mun gane amma fa karan farko lokacin da musibar ta same ka a wannan lokacin zaka yi a wannan kuma lokacin zaka dace da wannan sakamakon ba wai sai ka yi taraki ba ka gaji da kuka ka gaji da maimaita zance karshe ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fatan mun gane dan inna masabru inda sadmatil ula ku sani haƙuri yana nan wurin karan farko inda labari maras daɗi ya same ka ina fatan mun gane yau wata mata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mata rasuwa an je an binne yaronta ta zo akan kabarin yaron tana ta kuka tana taro sa kuka annabi ya zo ya ganta ya lallashe ta ta ce a'a kai baka san abin da ya same ni bane baka san damuwa ta bane ba ta ci gaba da yi daga ba sai ta samu labarin cewa ai wannan da ya zo yana lallashin ta manzan Allah sai ta zo ta ce ai ba san da haka ban manzan Allah ba san kai bane ba sai ce innama sabru inda sadmatul ula ai hakuri yana samuwa ne a samu sakamakon sa lokacin da abin ya same ka kai tsaye sai kai hakuri kai istirja'i sannan ka nemi Allah ya baddala maka da mafi alkhairi akan abin da ka rasa ina fata mun gane imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu tirmidhi an abi sinan qala yace dafantu ibnan li na binne wani dana da na rasa ya rasu wa inni la fil qabr a wannan lokacin ina cikin kabarin ma idh akhadha bi yadi abu talha sai abu talha ya kama hannuna fa akhbarani ya bani labari wa qala li yace da ni ala ubashiruka shin ba zan maka albushir ba qultu bala sai nace da shi eh iman albushir qala sai yace da shi haddathani dhahak ibn abd alrahman an abi musa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dhahak ya bani labari daga abi musa al-ash'ari qala yace manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace ya malakal maut ya kai mala'ikan mutuwa qabatta walad abdi ka karbi dan bawa na qabatta qurrata ainihi wa tamarata fuadihi ka karbi abin da ke dadada masa idanunsa ka karba masa abin marmarin zuciyarsa ka karbe shi ka kashe shi ka to da rayuwarsa qala na'am sai malaika mutuwa yace eh ya ubangiji qala sai Allah yace fa ma qala to bawan nawa a lokacin da ka karbe masa masoyinsa ɗansa da yake birge sai ke faranta masa ganinsa ka karɓe masa ɗansa marimarin kayan zuciyarsa mai ba wannan nawa ya ce qala sai mala'ika mutuwa yace bawanka hamidaka ya gode maka wastarja'a kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ibnu lahu baitan fil janna sai Allah ya ce wa mala'iku ku gina masa daki a cikin gidan aljanna wa sammuhu baital wa sammuhu baital hamd wannan dakin ku sanya masa sunan dakin godiya kana idan ka rasa danka kai istirja'i kai haƙuri sai Allah ya sa mala'iku su gina maka gida a cikin aljanna su sanya mu wannan gidan gidan godiya da kai ina fata mun gane shi yasa yana da kyau idan ka samu kanka cikin musiba ko tashi hankali a kowace iri ce ta same ka ana gaya maka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajinni fi musibati wa wakhlif li khairan minha Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni ka masanya mini da mafi alkhairi da abin da ya same ni ulaika Allah madaukin sarki ce kaga irin waɗannan mutanen da ke yin haka yayin da musiba ta same su alaihim salawatun min rabbihim wa rahma za su samu salawat gafara ta musamman min rabbihim daga ubangijin su madaukakin sarki wa rahma kuma za su samu rahamar Allah madaukakin sarki wa ulaika humul muhtadun kuma irin waɗannan sune shiryayyu wanda za su samu shiriyar Allah madaukakin sarki imamul qurtubi yace wa salatullahi ala abdihi sallar Allah madaukakin sarki ko salatin Allah madaukakin sarki akan bawansa shine afuhu wa rahmatu afuwar Allah gare sa wa rahmatuhu da jinkan Allah a gare sa wa barakatuhu da albarka Allah a gare sa wa tashrifuhu iyyahu fid dunya wal akhirah da yadda Allah zai karrama sa ya sharrafa sa a nan gidan duniya da gobe alkiyama ina fata mun gane shine salawatun min rabbihim wa rahma za su samu jin kai da gafara da tausai da albarkatu na musamman daga Allah maɗaukakin sarki masu irin waɗannan sufofi yayin da musiba ko tashin hankali ya same su maimakon su yi raki maimakon su saba ma Allah su faɗi abin da ba daidai ba sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin waɗanda suke samu wannan alkhairi ina fatan mun gane sa'id bin jubair yace ba wani ɗaya daga cikin bayan Allah da aka yi ma wannan kyauta a cikin wannan ayar da ke cewa alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma yace babu wani ɗaya daga cikin al'umma da aka yi mai wannan gagarumar kyauta sai al'umma annabi ina fata mun gane yace da ko an ba wani ita da an ba annabi yaqub wannan kalma yace ba ku ji ba lokacin da ya rasa ɗansa annabi yusuf alaihimussalam aka gaya masa gashi gashi abin da ya faru me ce cewa ya asafa ala yusuf ya bakin ciki na da damuwata akan rasa annabi yusuf kaga ba ba shi wannan kalmar ba sai aka ba ɗaya daga cikin al'ummomin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da musiba ta samu sai Allah ya ce
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah ku sani lalle dutsen as-safa da kuma dutsen al-marwa min sha'airillah suna daga cikin alamomi na addinin Allah madaukakin sarki faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah yana mai nufin yin aikin hajji aw aw itamara ko ya ziyarci ɗakin Allah da nufin yin umara fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laifi a kansa ya dawafi tsakankanin waɗannan duwatsun guda biyu wa man tatawwa a khairar duk wanda ya tatawwa'i na alkhairi ya aikata aikin alkhairi fa inna allaha shakirun alim lalle Allah madaukakin sarki shakirun mai godiya ne bi ma'ana mai bada lada ne akan bawansa ba zai tawaye masa akan aikin alkhairin da ya aikata ba sannan alim masani ne dangane da dukkanin ayyukan da ya aikata ina fata mun gane wannan aya tana bayani dangane da dawafi kai kawo da ake tsakankanin dutsen safa da marwa yanzu dutsen safa da marwa ga wanda suka je suka gani alamomi ne aka yi a wurin nan as-safa nan kuma al-marwa ka fara da safa ka kare da ina da al-marwa so bakwai zakai ka taho daga safa ka zo marwa ɗaya ko daga marwa ka koma safa biyu haka kana yi haske ka yi su bakwai shine aka ce lalle as-safa da al-marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah madaukakin sarki ku girmama su ku yi dawafi a daidai wurin yayin da kuka zo aikin hajji sawa'un ko aikin umara babu laifi a gare ku ku yi dawafi tsakankaninsu ina fata mun gane wannan babu laifin ba tana nufin ba idan ba ka yi ba ba laifi ba ne don galibi idan aka ce babu laifi ka yi yana nunin halacci yana in ba ka yi ba ba matsala ba haka wurin yake nufi ina fata mun gane an ce haka ne saboda ababen da mushrikan makka suke yi daidai safa da marwa tun kafin mutane su musulunta ko musulunci ya zo musu sukan yi sabo a wurin gumakansu to bayan musulunci ya zo musulmi sahabbai sun karɓi musulunci sun shiga musulunci sai suke kyamar su zo su yi zagaye tsakanin safa da marwa ba sa jin daɗi saboda abin da aka saba gudanarwa na saban Allah a wurin kafin zuwa musulunci sai suna ƙyashin haka ba sa jin daɗin aikata ɗawafi ko su yi safa su yi zarganiya tsakanin safa da marwa sai aka ci a'a ba laifi bane ku yi haka ku ci gaba da yin zarganiya ko kai kawo tsakankanin dutsen safa da kuma dutsen marwa wa man tatawwa khair duk kuma wanda ke aikin alkhairi dadi akan aikin hajji da umara dangin ayyuka alkhairi fa inna allaha shakirun alim lalle allah mai bada lada ne akan duk wanda ya aikata aikin alkhairi sannan masani ne akan dukkanin abin da zai kuke aikatawa zai saka muku akan sai allah ya ce
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب lalle waɗannan da suke ɓoye abin da muka sabkar na bayyana walhuda da shari'a min ba'di ma bayyana nas bayan mun rige mun bayyana ma mutane hakan fil kitabi a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah irin waɗannan su ne wanda Allah ke la'antas la'antar Allah shine Allah yana nisantar da su daga barin jin kansa da rahamas wa yal'anuhumul la'inun kuma dukkanin masu la'ana ma suna la'anarsu imamu mujahid ya ce wannan aya an sabkar da ita ne akan ahalul kitab ahalul kitab su ne al-yahudu wan nasara sun rige sun san manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an ba su labarin shi a cikin littattafan sun san shi sun san sufofin shi tare da haka suke ɓoye shi ba sa gaya ma mutanensu don kar a yarda don kar a yi imani da shi sai suka ɓoye sufofin shi suka ƙigayin cewa lalle shi ne annabin ƙarshen zamani saboda hasada da zalimci imamu qatada ya ce ula'ika hum ula'ika ahlul kitab ayan nan tana tattaunawa ne ga ahlul kitab katamul islam sun ɓoye musulunci wa huwa dinullah alhalin shi ne addinin Allah na gaskiya wa katamu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ɓoye annabi muhammad suka ƙi su bayyana shi وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل على هذا سوسن سامع النبي محمد أتشكين التوراة والإنجيل شوى غسكيني غا سفوفن شي غا ألامومن شي كما شين النبي غسكيا تارد هكا سكا أوي سكا كيغي وسوني wannan aya take magana a kansu ina fata mun gane waɗanda ke ɓoye abinda Allah ya sabkar na hujjoji da shari'a bayan ya bayyana su akan mutane a cikin littafi to irin waɗannan mutanen Allah maɗaukakin sarki yana la'antar su kuma dukkanin masu la'ana su ma suna la'antar su wannan hadisin ya shafi ahlul kitab kuma zai iya gamewa a dukkanin wanda ya san gaskiya ta bayyana gare shi ya ɓoye ta yaki gai ko ya san wani ilimin da ya kamata ya sanar da al'umma wannan ilimin ya ɓoye shi ya ƙi gai imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi da ibnu majah واللفظ له لفظ ابن ماجه عن ابي هريره قال لقى ابو هريره يجي والله لولا ايتان في كتاب الله yace na rantse da Allah in ba dan ayoyi guda biyu ba da suka zo a cikin littafin Allah ta'ala madaukakin sarki ma haddathtu anhu da da dai ban ba da labari daga manzon Allah ba zan taba cewa annabi ya ce ba har abada laula qaulullah in ba dan fadar Allah ba da yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat ko min alkitab har zuwa karshen aya yace in ba dan ayoyin nan guda biyu ba yace wallahi bazan taba yin hadisi daga manzon Allah to wannan ayoyin guda biyu nake tsoro su hau a kaina ya zamanto Allah ya la'ance ni ya zamanto masu la'ana sun la'ance ni shi yasa duk abin da na sani ya zo daga bakin manzan Allah na hadisi akan shari'a sai na gaya muku wannan abin dan kar in shiga a cikin la'anan wanda za a la'ana haka ibnu majah ya fitar da hadisi daga abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala daga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ma min rajulin yahfazu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yawm alqiyamati muljaman biljamin minan nar babu wani mutum da zai iya harrace wani ilimin sannan ya ɓoye wannan ilimin sai an zo da shi ranar tashi alkiyama an mashi linzami da linzamin wuta wanda ke nuna in kana da ilimi bai kamata ka ɓoye shi sai ka sanar da al'umma wannan ilimin imamu ahmad da ashabu sunan sun fitar da hadisi daga abu huraira kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan allah tsira da munci allah sabbata a gare shi ya ce man su'ila an ilimin fakatama aljamahu Allah yawm alqiyamati bil jamin min nar duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi ya sani sai ya boye wannan ilimin to Allah zai mishi linzami da linzamin wuta a gobar na tashi alqiyam a cikin wata riwaya man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatama uljima yawm alqiyamati bil jamin min nar a wata riwaya duk wanda aka tambaye shi dangane da wani ilimin da ya san shi ya boye shi bai gayi ba to za a mishi linzami da linzamin wuta gobe alkiyama wanda ke nuna kaga ya shafi kowa da kowa ya shafi duk wanda ya san wani ilimin da zai amfani al'umma annabi sannan ya ɓoye shi ya ƙigai shi ko mutumin da aka tambaye shi wata mas'alar da ya santa sai ya ɓoye ta ya ƙigai wannan gobe alkiyama za a mishi linzami da linzamin wuta kuma zai shiga ƙarƙashin wanda ake cewa Allah zai la'ance su kuma masu tsinuwa maza su tsine musu albarka illallabi na tabu sai fa wanda suka tuba suka daina abin da suke na ɓoye ilimi suka bayyana gaskiya suka nuna cewa lalle annabi muhammad shine annabin gaskiya shine ya zo a cikin attaura shine ya zo a cikin injila wa aslahu suka gyara halayensa halayensu wa bayyanu suka bayyana abin da suka ɓoye na gaskiya fa ula'ika atubu alaihim irin waɗannan mutanen insha Allah atubu alaihim zan tuba zan karbi tubarsu zan yafe musu kurakuransu wa ana tawwabur rahim kuma ni Allah mai yawan karbar tuba ne kuma rahimun mai jin kai ne ga wanda na karbi tubarsu ba zan kama su da laifin da na yake musu innal ladina kafaru wa illa innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta wa matu wa hum kufar suka mutu alhalin suna akan kafirci ulaika alaihim la'anatullah to waɗannan la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ika da la'anan mala'iku wannan su ajma'in da masu imani gaba ɗayansu duk wanda suka mutu suna kafirai ba su tuba suka mutu akan kafirci to irin su la'anar Allah ta tabbata a gare su sannan kuma la'anan mala'iku da mutane duka ta tabbata a kansu khalidina fiha za su tabbata a cikin wannan la'ana ko za su tabbata a cikin wutar jahannama suna la'anannu a cikinta har abada la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauka musu azaba ba a cikin wuta wala hum yunzarun kuma ba za a jira su ina fata mun gane yana wannan aya tana magana ne akan wanda suka mutu suna kan kafirci wanda ya mutu yana kirista bayan ya san zuwan manzan Allah da wanda ya mutu yana bayahudi bayan ya san zuwan manzan Allah ko wanda ya mutu akan shirka da kafirci bayan ya san zuwan manzan Allah to irin su sun mutu akan kafirci ƴan wuta ne ba su da gafara kuma ba za a sauƙaƙa musu azaba a cikin wuta Allah ke shi mu kare ina ga saboda lokacin nan zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi